بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أدر الله لشدة وتنجمات الأخيرة bayan jira annan muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da takwas ga watan 1222 miladiya a wannan aji na na koyon karatun alkur'ani mai girma da malamin mai sanya mashi da suna malam ya hayayula wannan shi ne majalisi na goma sha biyar allah ya da ajin da aka yi wa taki da alkur'ani mujizar da mujizozi allah ya datar da mu allah ya samu dace a karatun da ya wuce na wancan mako mun tsaya a cikin suratu da anak suratu ikra mun yi aya goma yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai dai kamar da aka saba kafin nan za mu koma suratul fatiha mun karanta kamar da muka saba kana mu koma karatun ne insha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
أمسى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to mu karanta baki daya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
mu koma suratul alaq ikra to mu karanta gaba ɗaya mu tsaya inda muka tsaya aya ta goma ko sannan sai a yi karatun yau insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى
anan muka tsaya insha Allah ko to za mu kai ƙarshe insha Allah awa a za a saurara yadda aka saba a karanta su uku sannan ko a yi bayanin hukunce-hukunce da kuskuren da aka yi a wurin karatun da zai gwargwaron fahimta sannan amsa ko
أرأيت, ال- أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب آية تشاء
Ƙur'anin nan musaba da shi yadda ake yi sai an yi ayar sai an rubuta lambata ba kamar na boko ba ne wa sai a faɗi a shi sai an ce ara aita lalli ara aita in kana an rubuta sai a yi lamba nawa sha ɗaya da ashara an gani ba irin na boko ba ne sai an karanta sannan sai an yi ciniki sannan a baka kudinka sai an rubuta ayar sannan sai a rubuta lambata ko yawa lambobin ayoyi suna rikitar da mutane sai mutum sai ka ce wannan ara aita in kana annuba sai ce aya ta goma ce alhalin kuma ta nawa ce sha ɗaya sai an karanta ayar sannan ake rubuta lambata mun gani yawwa to bismillahir rahmanir rahim ara aita kamar da aka saba ra'un idan tana da fataha ko gamma za a kawar da ko ra ra ara'aita in kana in kana wannan nuna din babu komai akan ta alamar za a yi mata gunna kenan ko ara'aita in in kar mu ce ci ara'aita in kana kawai a ya dan sai ka dan yi gunna a wurin ara'aita in in saboda babu komai akan nuna din an gane jama'a ko أرأيت إن كان على الهدى على العين على الهدى أو أمر أو أمر را كما ذا أكور را أنا أمر را را أو أمر بكوي أو أمر أو أمر بالتقوى تقوى كأتي تقوى saboda wannan alqaf tana dauri akan ta mun saba da wannan qulubu jadd ƙofofu jet ƙafin ɗa'un babu jimin dalu su ba a ɗaure su ram sai a shafa musu kamar fataha ko kuma wasanin da ya biyu bayan su kai tsaye tako takowa ka a ce takwa au amara bi takwa da yi ba au amara bi takowa takowa takowa awa aita in kaddaba awa ra'un a kaurara in ka shi ma nuna ba komai a kanta ga kafin nan ta biyu ba a yi hunna ke na in karzaba awa aita in mutum ya wuce da gudu shi ne sai ga karatun kama ana yi ana samun sabani waɗannan sun yi tafi waɗannan kuma suna baya saboda rashin ɗabba kwakwuncen-kwancen karatun ta zuwi ne in karzaba awa aita in to amma mutum ce ara'aita in kaddaba wa tawalla kaga ya wuce da kuke ko ara'aita in kaddaba kaddaba azal ko da shi muna yin fadi tsinin harshe taba hakoran gaba guda biyu ne ta kasar su haka za za za za galibin mutane ba su da ita a yarinka ba mu da ita a yarinka mu za za ko in kaddaba ara'aita in kaddaba watawalla alam ya'lam to kar a ce alam ya'lam wannan al'ain me take da shi dauri ya'lam in ba waɗannan harfin guda biyar ba dauri ake so kai khalis din da aka samu dauri alam sai mutum ce ya'lam kar ya ce alam ya'lam kar mutum ce alam ya'lam bi anna Allah yara ba daidai bane alam ya'lam alam ya'lam bi anna Allah yara to za a ji ni ina cewa ya alamu da ina yin gunna bayan mimun akwai babu ko mimun din ba komai a kanta ita ma alama za a yi gunna ne a wurin yadda nunun take dole mai school tana da hukunce-hukuncenta na musamman a karatun alkurani shi ne ke mana ishara a hankali a hankali za mu zo mu dinga kiran sunan su ɗaya bayan ɗayan allah da ta yadda kowa zai iya rikewa da kyau a tsawon lokaci saboda in an koya a tsawon lokaci ya fi zama fiye da a yi zibi ɗaya a zo a ce kaza wani ba zai gane ba amma muna ta misali wata ran insha Allah mu ce to al-ibhar ka ji kaza sunan shi al-ibhar kaza al-ibhar al-ikhfa za a rike insha Allah to bayan mimun din nan babu komai akan ta sai babu to ana yin dan gunna kadan alam ya alam ya alam bi ya alam bi ya alam bi anna Allah alam ya alam bi anna Allah yara shi yasa ina kira gare mu in mun gama ajujuwan mu dinga sauran ko dai karatun ajin ko kuma ga ma karatun makaranta sosai irin su Khalil Hussein a dinga sauran su karatun da aka yi din mutum ya saurara zai dinga jin hukunce hukuncen kuma ka gane insha Allah daga nan za a ƙara ƙwarewa da iyawa na ajin ma a saurara sannan na waɗannan manyan makaranta ma a dinga sauraron su akwai fa'ida sosai Allah ya taimake mu musamman shi ƙur'ani ma na da cin abin da mutane muke hana kanmu wani daɗi daga cikin daɗin duniya duk mutumin da bai zama ya saurari alƙur'ani yana da kanshi yana haramta wa kanshi abubuwa masu yawa ka zauna kawai ka kulle wuri kai kaɗai ka tsaya ka saurari ƙur'ani sai ka ji ranar rayuwarka sai ta canza ko baka san me ake karanta balantana mu mun ɗauko ɗariƙatu sana idan mun karanta za mu tarjama daidai gwargwado a yi bayanin mutum ya san me karanta ka san da bambanci fa wanda kai koyi karatu ne ke wannan hanya to zaka ji qur'ani yana shigan ka kwarai ko mu dinga haka jama'a mu zan qur'ani ya zama abokin mu zama ashabul qur'an kenan ko aboki da aboki in an ga abokin ka za a ce da Allah ina wane yake zai ce ya tafi wuri kaza in dai abokin ka ne mana an ganka an ga qur'ani kenan in an ga qur'ani kuma an ganka sune ashabul qur'an Allah ka samu na ciki alam ya'lam bi anna Allah anna Allah za'ish gunna akan nunun da mimun da inda akan su da gunna ya'lam bi anna Allah anna Allah sunan Allah idan yazo da fataha ko da dhamma shi ma ana kaura shi anna Allah Allah Allah alam ya'lam bi anna Allah ka ci bi anna Allah a bi anna Allah Allah ana kawar da wannan lamun ta sunan Allah ko alam ya'lam bi anna Allah yara yara rabu za a kawar da ta kalla mutum zai iya tsayawa a wurin amma idan ya wuce ya fi shine alamar wannan sadun da lamun da aka yi lamun ko kuma aka yi mata wani bindi ya baya za ka iya tsayawa a wurin amma wucewa ya fi a irin wannan wannan wurin in mutum ya ce kalla layin lamyan tahi da nasfa'an bin nasiya yayi amma wanne ya fi kalla layin lamyan tahi da nasfa'an bin nasiya wannan alama tsayawa ma'ana take na an gani inda aka sabin da lamun an yi wa lamun wani jela ta yi baya za ka iya tsayawa amma wucewa da karatu ya fi allah ta yi to kalla la'in lam yantahi kar mutum ya ce la'in lam yanta wanda suka saba da ruwayatuwar shi kenan ko la'in lam yantahi la'in lam yantahi la nasfa'an bin nasiya nasfa'an akan ainihin za a ga wata mimin karama ko to za a yi shi magunna la nasfa'an za a yi gunna ne la nasfa'an bin nasiya an nasiya nunin mishadda ko la nasfa'an bin nasiya nasiya irin sa albari'a ko kan mutum ya ce la nasfa'an bin nasiyat bin nasiya kamar hababa ko wannan tabon ce amma wurin tsayawa kamar hababa alqari'a kar mutum ya ce alqari'atu ko kuma ya ce alqari'at ba daidai ba ne ko in za a tsaye akan wannan tawon almarbuba cyclic tawon kenan sai a ce an nasiya nasiyatin kalibatin kaga da za a wuce a karatu sai aka ce mene nasiyatin kalibatin an faɗi tawon nan ko wurin tsayawa ne za a ce bin nasiya amma wucewa da karatu za a faɗi wasan da ke kanta ko kwata ko kasara ko gwamma nasiyatin ka kasanta wannan nan akwai kasarata ne ɗaya ɗaya gaba ko za a yi da kenan gunna nasiyatin karibatin to shi kuma na karibatin ɗaya wani ya wani gaba ko ko tsawonsa ɗaya to ba gunna kenan nasiyatin ka sai an yi gunna nasiyatin ka amma shi kuma wannan kalibatin khati'a a yadda yake haka za faɗe shi saboda tsawon su daya nasiyatin kalibatin khati'a khati'a ko falyad falyad kalkala ko yad'u falyad'u nadiya nadiya sanad'u sanad nad kalkala sanad'u zabaniya سندع الزبانية كلا لا تطعه لا تطع أدور العين لا تطعه واسجد دال كالكالاتي حرف من غدا واسجد كالاتي واسجد اه واسجد واسجد كو واسجد وقو قاف ما هكا كاتي وق اه وقو وقو wakọ wakọ tẹ̀rí bọ̀ bọ̀ káàkiri wakọ tẹ̀rí wakọ tẹ̀rí bọ̀ so da su ne waɗannan harufa guda biyar ƙoƙo gujet ƙafin ɗa'un ba'un jimin dalin su ba ɗaure su ko suna da ɗaure a tsakiyar karatu ko a wurin tsayawa sai an ɗan shafa musu kamar fataha ko kuma wasu da biyu bayan su kai tsaye kafin su ɗin allah taimake to a amsa a tsakiyar karatu mun yi bayani ba dole sai an yi bismillah ba in kai isti'aza kawai ya isa in tsakiyar karatu ne ko ba ka ba in tsakiyar sura ne farko gashi na bismillah amma yanzu kawai mun gana masu mu ci ara'aita in kana ala al-huda an gane ko babu laifi wa fil ajza'i khayyara man talaki ne ko fala budda min hafi tida'ika suratin wa fil ajza'i khayyara man talaki ne shatubiya kenan ko بسم الله الرحمن الرحيم توجه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كان على الهدى
أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى
أرأيت إن كذب وتولى ذا كذب ذا ذا أرأيت إن كذب وتولى
أرأيت إن كذب
ألم يعلم بأن الله يرى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية
yawwa nasfa'an kan amince ni karama a sama din nan za a yi gona nasfa'an bin nasu ya ko kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiya كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية nasiyatin kadibatin khati'a فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه اسجد واقترب أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى har yanzu dai wasu zalim din nan muna ji kazzaba ake cewa kazzaba za harshe ya taba hakoran sama nan tsinin harshen ya taba hakoran sama haka za za za tana da yawa ne da wahala a shiga sura a fata baka same ta ba da haka yi kokari a koya za da ka zo ka tuna ko ara'aita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية yawwa ita wannan kawai zabaniya yadda harshen mu yake kawai ko zabaniya ba wani abu kalla la tuti'hu wasjud wa qtarib بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت إن كان على الهدى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب أرأيت
سندع الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب نعم كرمت أرأيت
يعلم بأن الله يرى كلا إن بالنبي نسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة سندع الزبانية فإذا لا تطعه واسجد وقترب أرأيت إن كان على الهدى أو أنا للتقوى أرأيت إن كذب وتولى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية
فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
أرأيت إن
أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى ناصية كاذبة خاطئة سندع الزبانية كرمت عقب أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
نعم مجيب أرأيت إن كان على ينتهي لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا نطعه واسجد واقترب kuma farkon sura بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim za mu koma baya sai mu tawo inda muka tsaya ko da tarjuma suratul alaq makkiya ce ita ce sura ta farko kamar da bayani ya gabata ko da aka saukarwa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi yasa da karatu aka fara al'ummar nan ba ka da karatu to ka shiga uku ka lalace dole a yi karatu zaman lafiya dan adam karatu kawai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim iqra kai karatu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijinka wanda ya halicci komai ko akwai wanda ya halicci wani abu to khalaqal insana min 'alaq Allah wanda ya halicci dan adam daga gudan jini daga mani bayan kwana 40 sai koma ya zama gudan jini gashi nan muna gani nan ji an yi scanning sai a ce gashi gashi ko wancan zamanin babu amma imaninsu ya kai mu kuma mun zo wani zamani da ma ana iya ganin wasu abubuwan da aka bukara imani ikara ka yi karatu dai ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rabbuka la'akaram ubangijinka mai matukar karamci mai kyauta ne da ƙari da ɗaukaka darajar mai karatu inda ya kai karatu koya ne sai ka samu amfaninsa ko da ko karatun duniyan nan ne na abcd za a rubuto maka da text a ce da Allah ta kawo kaya na dubu kaza in baka iya karanta ku an samu matsala ko Allah ya ce annabi allama bil qalam Allah shi ne wanda ya sanar da ilimi ta hanyar alqalami ya koyar da halittu ta hanyar alqalami ma'ana biro a yanzu kenan yana da matukar muhimmanci ko kuma pen asalin sunansa biro branding ne kawai sai aka rike kar mu shiga wani abu kuma allama insana ma lam ya'lam Allah ya sanar da dan adam abin da bai sani ba duk wanda ka gani da ilimi to koya yi shi yasa ake koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci kalla ka saurara innal insana la yatgha dan adam yakan yi dagawa yakan yi shishigi ya keta haddan Allah ya keta haƙƙin bayi an ra'ahu stagna lokacin da ya ga cewa ya wadatu akwai kuɗi a jikinka ko akwai mulki akwai 'ya'ya akwai abubuwa sai ka ganin ka ba wanda bai isa duk garin nan haka ɗan adam yanayin shi yake an gane sai wanda Allah ya wa kariya sai Allah ya ce ya kai ɗan adam to ka sani inna ila rabbika ruj'a Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi ka sani lallai makoma tana zuwa ga ubangijin kai duk mutum ya gama dagawa shi da abin shi ina zai koma wurin Allah ko in ya ga dama ya gudu in an ce ka gudu to ina za ka sama za ka shiga ko ruwa ko iska ko ƙasa duk da inda ka je la manja wa la manja min Allah illa ilayhi wurin Allah da za ka koma da haka a saurara kenan Allah ya ce ara aitan ladhi yanha shin ka bani labarin game da wannan wanda yake hana abdan ila salla wani bawa yayin da yake sallah Abu Jahl ne wanda Hausa suke cewa Abu Jahl ko da larabci sun shi abu jihar amma mun sai a daga cire shi abu jahil wani manya-manyan kafirai da zamanin annabi sallallahu alaihi ya ce wa manzo Allah su sallallahu ya ƙara ganin shi yana sujuda a bakin Ka'aba sai ya zo ya taka mai wuya ya dagargaza kanshi wannan abin da kake in baka bashi ba ashe ba yau aka saba yi wa malamai da masu addini ta'addanci ba kenan ko Allahu akbar sai Allah ya ce ara'aita in kana al-mula shine karatun mu na karshe ko aya ta goma sai Allah ya ce awa aita in kana alal huda ba ni labari ba koda wannan wanda ake hanawa ya sallar nan yana kan shari'a ne sai a ce za a hana shi Allah ya fara mashi ta hanyar lallashi kenan ya lallaba shi koda wanda ake hana sallar nan yana kan shari'a ne abin da yake shine daidai kai kana kan bata ne zaka ce zaka hana shi au amara bit taqwa ko yayi umarni da cewa a ji tsoron Allah ne jin tsoron Allah yi na yi barna bari na Allah din mai tsoron Allah zai kiyaye haƙoƙin Allah zai kiyaye shari'a kuma zai kiyaye haƙƙin mutane inda za ku je aiki sai a sallame shi shi aka ba kuɗin shi ne uga misali ko kuma ku da yawa ne za a ran a ce kowa dubu biyar biyar ko biyar dubu biyar biyar misali aka ba shi mai tsoron Allah zai rage kwandala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake umarnin mutane su ji tsoron Allah ko da a kan wannan aikin yake za ka ci gaba da hana shi sallan nan ana ma abu jihar wa'azi ne yanzu ko talalama sai Allah ya ce to an ra'aita in kazzaba wata walla ba ni labari idan shi wannan mai hanawan ya karyata abin da aka zo da shi na umarni da takawa da sallah ya juya ba ya ce ba zai ba kana ganin zai zauna lafiya an gane an ra'aita ba ni labari in kaddaba idan ya karyata abin da aka zo da shi na sallah da umarni da tsoron Allah wata walla ya juya baya ce su babban su da wannan yadda ake yi ko ce mu babban wannan duk karya ne shi ci faɗi kaza kaza da kaza ba za mu ba to idan yayi haka alam ya alam bi anna Allah yara shin bai san cewa Allah yana ganin shi ba duk inda zaka je duk abin da kake Allah yana kallon ka kawai ya dan barka ne sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun bai san Allah yana mai talala ba ne sai Allah ya ce kalla to tsaya ka je yanzu dakata saurara an yi ruwan sanyi za a yi ruwan zafi haka karatu yake Allah ya ji kan malaman mala albani shi sai aka kwashi karatun shi na ruwan zafi duk shi aka yada wa duniya to yanzu ne za a ga karatun shi na ruwan sanyi alhamdulillah inda kawai yayi zafi ake yada shi yasa inda kaje kawai in kai dalibin albani sai a ga irin kai mai zo kunnan ne sai an yi mu'amala kuma sai a gaba haka wani to yanzu ne za a ruwan sanyi mutumin da wani lokaci a majalisi ma sai a kirkace da dariya a yi abubuwa a yi raha a yi shi allahu akbar allah ya ci kan mala to da'awa akwai ruwan sanyi akwai ko mene ruwan zafi an yi ruwan sanyi ga ruwan zafi nan na zuwa shi ne ce allah ya ce kalla saurara la'in lam yantahi idan bai bari ba bai bar yi wa manzan allah sallan barazana ba da cewa zai hana shi sallah to la nasfa'an bin nasiya za mu dakumi gashin gaban goshinsa wanda bahaushe ke cewa zanko ka san kaman larabawa da suna da gashi a kansu gaba ɗaya ko tun aka kama ta gaba nan haka aka damka aka jijjiga haka Allah ya ce la nasfa'an za mu mugun kamu ga gashin gaban goshin shi mu jijjiga shi haka la nasfa'an bin nasiya Allah sa da ma mun gane in ya ƙi to za mu yi magani shi kenan nasiyatin kalibatin khati'a wannan zanko na kanshi kalibatin mai karyata abinda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi khati'a mai zunubi daga al-khata'u zunubi ga karyatawa ga zunubi duk abinda malamai suka yi wa'azi suka ce baka yadda ba sannan kuma sai ka je kana zunubi to sufa Abu Jahal kenan Allah ya tsare mu jama'a na ganewa sai Allah ya ce falyada unadiya idan yana ganin ya isa ne don dama abuja halsu ne manyan gari manyan gari dama haka suke akwai fada da da'awar gaskiya saboda tana taba su galibi sai wanda allah ya tsare a cikinsu to allah ya ce idan ya isa faliye da unaniyar ya je ya kira mutanen shi 'yan majalisunsa ya kira 'yan jam'iyyar shi ya kira 'yan kulob ɗin shi wanda yake ganin za su iya kare shi a zo a yi faɗin to ya kira su sai allah ya ce mu kuma sanada uzzabaniya daga jin sunan manga ya ce mu kuma za mu kira zabaniyawa irin mala'ikun nan ne bilabin shidalu masu karfi guda ɗaya masu ya kifar da duniya nan gaba ɗaya ya ce ya kira mutanen shi mu ma mu kira namu yana kiran nashi sanada uzzabaniya ya je ya kira mutanen shi wanda yake ganin da su za a yi faɗa yan rundunarsa mu kuma sanada uzzabaniya za mu kira zabaniyawa sai a zo a buga a gani to bai kira ɗan bako ya ji tsoro don ya san ba zai iya ba sai Allah ya ce kalla saurara ya muhammad sallallahu alaihi wasallam la tu'ihu kada kai masa biyayya karka daina sallah dirrin tsidu wahala kuma karka daina wa'azi au amara bi taqwa an gane wasjud ka ci gaba da yin sujuda ka ci gaba da yin sallah wa qatari ka ci gaba da kusantar ubangijinka ta hanyar sallah ko kuma sauran ayyuka na da'a da imani dangela wando mutunci yada sunna karka bari ka ci gaba karka mai biyayya jama muka yi ko to sura dai a takaice kaga tana magana ne akan farkon wahayi alaƙar ɗan adam da karatu da Allah ya ce yi karatu kuma sai ya ce halakar insana ma'ana in ɗan adam yana so halitta shi ta zauna daidai ya samu daraja to ya yi karatu ka dinga zuwa karatu zama malami wannan na Allah ne wannan abubuwan amma dai babu shakka din mai zuwa karatu yana tare da alherai ba iyaka bijijima Allah ya haɗa mu da alheran karatu to sannan kuma cewa idan ka zo kana da awa in akwai mutumin da ya fi kowa saukin hali da mutunci da karamci da daraja shi ne muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ji abin da aka mishi abu jihar ɗin kuma ya yi ƙoƙarin ya haka ɗin ma ya taho kawai sai ya ga wani rami wawa keke cike da wuta sai ya koma baya aka tambaye shi ya ce ba ku san abin da na gani ba yana a cikin tafsiri na ibn kathir manzan allah sallallahu alaihi cewa da ya ƙara so kusa da ni zai taka kaina yana sujuda ko to da mala'iku sun daddatsa shi gunduwa gunduwa a bainar jama'a kowa ya gani sai bai yin ba ashe malamai kenan da wahala su zo su yi wa'azi su gama ba a musu kalubale ba samu kalubale ba kuma da awa ashe ana yin sanyi a kuma mine zafi kawai a ce kullun sanyi sullu kamar dan daudu ba zai yi ba akwai lokacin da kamar da mukan tafi ya ayyuhal kafirun ko Allah ya ce kul ya ayyuhal kafirun ka ce musu ya ku kafirai to dan wasu malamai da aka tana cewa da awa zafi a zafi akwai ran da ake zafi ko ba haka ba wannan uslubin qur'ani kenan Allah ya taimake mu akwai ran sanyi akwai kuma ne ran zafi Allah ya mana muwafaka Allah ya shige mana gaba abin da kai Allah ya ba mu ladan wannan kusuri kuma Allah ya gafarta mana lokaci ya kure mun kure lokaci afwan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu